إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد واتقوا الله معاشر المسلمين وكونوا غيورين على دينه فالغيرة على الإسلام دليل على حياة القلب وصلاحه وهي من أوجب الواجبات في الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يغار والله أشد غيرا رواه مسلم إخوة الإيمان المؤمن حقا يغار على حرمات الله تعالى ويغار على دين الله ولأجل الله وشريعته لا لنفسه أو لحظ دنيوي فلا يرضى أن يرى الدين يهاجم أو الحرمات تنتهك أو الشعائر والسنن توبع إلا قام بالواجب نحوها ومن الغيرة على الإسلام هجر الكفر والشرك والنفاق كبيرها وصغيرها وكل ما يؤدي إليها من قول وفعل وعقيدة وكذا هجر الكفار وعاداتهم وكل شيء يتعلق بدينهم من مواسم واحتفال وأعياد كعيد الميلاد ورأس السنة الميلادي قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قال غير واحد من السلف هي أعياد المشركين إخوة الإيمان ومن الغيرة على الإسلام مهاجمة البدع وأهلها والتصدي بالحق أمام كل باطل وفساد والضب عن السنة وأهلها قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن الغيرة على الإسلام القيام بالدعوة إليه ونشر محاسنه وأحكامه وشرائعه من أقائد وعبادات وسلوك, وسلوك والدفاع عنها وهي طريق الحق وسبيل أهل الخير قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ومن مظاهر الغيرة على الدين الإنفاق في وجوه الخير وفي كل مشروع ديني من دعوة ووعظ وإرشاد وكل ما به الإسلام يتطور ويدين أعماله الخيرية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولي هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu albarka muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yini na juma'a yau muna ashirin da hudu ga watan juma'a da ula hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar a ƙida miladiya yau muna takwas ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan kwakwa za ta yi magana a kan kishin addinin musulunci da kuma taimakon addini ya ‘yan uwana musulmi mu tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu zama masu riko da addini masu kishin addininmu domin shi kishin addinin musulunci dalili ne da ke nuni akan cewa zuciya tana raye kuma zuciya tana da tsafta tana da tsarki. kishin addinin musulunci na daga cikin manya-manyan wajiban addini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi yana cewa almu'minu yaghaw lalle mu'mini yana kishi wallahu ashaddu ghayran amma kuma Allah subhanahu wata'ala shine yafi kishi wato Allah na kishin addinin sa yana kishin shari'ar sa yana yana kishin waliyansa da bayansa na kwarai to haka ne shi ma mummuni kishin addini yana kishin masoya addini yana kishin masoya Allah subhanahu wata'ala haka ne yana kishin addinin da hukunce-hukuncensa da dokokinsa lallai mummuni yana kishi idan ya ga ana kesa alfaman subhanahu wata'ala yana kishi a kan addinin musulunci na kuma kishi ne saboda Allah baya kishi saboda karan kansa ko garinsu ko wata kabila ta sa ko wani al'amari na duniya mutum ya ɗora ya ta kishi saboda ɓangarci ko saboda gari ko saboda ko launin fata ko wani abu mummuni ba a nan ne yake aji kishinsa ba sai dai mummuni yakan yi kishi idan ya ga an diran addinin musulunci yakan yi kishi idan ya ga alfarman addini ana tattakawa idan ya ga alamomin addinin musulunci da dokokinsa an turmusa su a ƙasa in ya ga sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi watsi da su ba a da wani to a wani lokacin mun yakan samu kishi ba kuma kan kai da fata yayi abin da ya lokaci daga cikin kishin addinin musulunci shine kaurace ma duk wani kafirci da shirka da munafinci duk waɗannan abubuwa guda uku manyansu da ƙananansu akwai shirka babba akwai ƙaramar shirka akwai munafinci babba akwai ƙaramar karamin munafinci waɗannan manya-manyan su gabaki ɗaya suna wanda ya yi babban kafirci ya ba kafiri ya rida kamar yadda sai da alkohol ga wani ko ya ɗauka cewa dokoki da hukunce-hukuncen wani wani bil adama yana daidai da dokokin Allah ko kuma ya ma ma dokokin Allah maslaha kaga wannan babban kafirci ne shi wannan yana fitar da mutum daga cikin da'ira ta addinin musulunci ƙaramin kafirci shine kaman mutum ya yaƙi ɗan uwansa musulmi manzon Allah ya ce wa qitaluhu kufrun ya kan musulmi kafirci wato kufrun dole kufri ƙaramin kafirci ake nufi a wannan wannan ma shirka kaman mai sihiri ko boka ko wanda da al'amura na shirka mun sha yin kuɗi ba shirka wannan makami manyansu da ƙananansu to haka nan ma munafinci shi ma duka akwai munafincin da ke fitarwa daga cikin addinin musulunci babban munafinci kenan kamar wanda ke ɗaukan cewa addinin musulunci yana kawo koma baya ko yake ɗaukan cewa dokokin addinin musulunci tsaffi ne sun wuce an wuce yayo ana da bukatun a sabunta dokoki kaga wannan duka munafinci ne amma waɗanda ba sa fita wanda suke fitar da mutum daga cikin addini munafincin da zai fitar da mutum daga cikin addini amma babban zunubi ne shine kaman ƙarya kaman ha'inci kaman yaudara da ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'u to alama daga cikin alamomin kishin addinin musulunci za ka ga mutum ya nisanta shi da shaka da kashi manyansa da ƙananan wasu haka nan za ka ga mutum ya nisanci duk wani abin da ke kaiwa zuwa ga wadancan abubuwa guda uku na aiki ko na zance ko na aƙida za ka ga taka tsantsan na nisantan su haka na daga cikin alamun kishin addini za ka ga mutum ya ƙaurace makafirai da tadoda na kafirai da duk wani abin da ke da alaƙa da kafirai zalla kamin irin bukunkunansu da irin tarurrukansu da irin idi-idi da suke yi lokuta mabambanta kamin misali irin biki da kafirai suke yi na kirsimeti wanda nan da sati biyu lokacin zai zo lokacin da suke bukunkuna na kirsimeti suna yin sha'awatan Disamba 25 wata har zuwa dai waɗansu kwanaki da suka ɗiban makansu. To alamar kishin addini ne kai baran baran da irin waɗannan bukunkuna. Ba za ka shiga ayi da kai ba, ba za ka taya su murna ba domin biki ne zallan shi na kafirci. Babu imani a ciki, babu Allah ba ma'aiki a ciki, zallan shi yana nuni ne zuwa ga kafirci. Na san mun yi kutuba shekaru da dama akan akan wannan taro na mauli abin nan ba maulidi ba akan taro na maulidin kirista shine kirsimeti shine maulidin kirista shine waɗansu rubaru'an musulmi sai suka gayyato wannan ɗabi'an kuma sai suka kawo shi cikin addinin musulunci mun yi kuɗubobi a kai da yadda ma kasancewan shi a tarihance bai kamata ma a ce wai ana yin wannan bikin kirsimeti a watan disamba ba duk mun tattauna akan wannan waɗansu kuɗubobi da muka gabatar a baya da haka ba za ka yi ba ba za ka taya su murna ba ba za ka goyi bayan haka ba zuciyanka kuma ba za ta gaya maka cewa ai wannan al'amari gaskiya ba ne ko da an yi hutu to ka san wannan hutu an yi shi ne akan ƙarya domin wannan biki na kirsimeti biki ne na ƙarya biki ne na kafirci wanda yake ba Allah a cikinsa haka nan ma biki da ake yi na ƙarshen shekara duka wannan asalin shi daga maguzanci ne na girkawa wanda daga nan ne kuma sai suka shigo da shi cikin addinin Kirista gashi yanzu an kakaba mana shi karfi da yaji muna yin bukunkuna a ƙasa a ɗaya ga watan Januwari har ana yin hutu to ka gamsu cewa wannan kafirci ne ƙarya ne ba shi da alaƙa da gaskiya ba kuma shi da alaƙa da addini ko da ko ana yin shi a ƙasan to zuciyanka ta rika gaya maka cewa ana yin shi ne bil batil ana yin shi ne akan ƙarya akan sharri ba akan gaskiya da cancanta ba a cikin alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ihdina siratal mustaqim ya tattaje da mu hanyar daidai hanyar siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗanda waɗanda kai ni'ima a kansu ghayr maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba yahudi nan da waɗanda suka bi tafarkin su wala dallin ko kuma batattu kirista da waɗanda suka bi tafarkin su Yahuda Allah ya fushi da su saboda sun san gaskiya sun yi aiki da gaskiya. Kirista sun ɓace saboda jahilai ne sun gaskiya sai ta bukan Allah akan bid'a. Shi yasa a har kullum muke jawo hankali akan cewa bid'a haɗari ne a rayuwa. Takan jama mutum ɓata ne domin ga Kirista sun tabautan Allah amma ba akan ilimi ba akan jahilci. Kirkire-kirkiren malamansu da ainihin jagororinsu shi suka yi ta bi maimakon ya kusanta su zuwa Allah su wannan ya sanya Allah subhanahu wataala ya kisa a matsayin batattu har gashi ana labarta mana cewa su kirista batattu ne shi yasa muke kira duk abin da yake bid'a ko yake da alaka da bid'a in an ce maka bid'a ne ba magana fada bane kar ka tare jijiyan mu yadda me za a ce bid'a ne in ka duba cikin addini ka shi a cikin alqur'ani har manzon ayi bayanin shi sahabbai sun gane wannan bayanin sun yi aiki kana abin ba bid'a bane ka aikata abin ka in ko ka duba cikin qur'ani babu ka duba cikin hadisi babu ka duba sahabbai abubakar da umar da usman da aliyu da sa'idu da abdurrahman da amir bin jarrah da sauran sahabbai ba yi aiki da wannan ba duk yadda kake ganin shi a ido kamar mai kyau kai watsi da shi ba addini bane ba gaskiya bane domin Allah ya riga cika addinin musulunci tun kafin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini to duk abin da ba shi kafin wannan rana in aka zo da shi a matsayin ana kusantan Allah to an zo da bid'a a cikin addini kai watsi da shi kar ka bata ka fada cikin abin da kiristoci suka fada fada na bata haka na Allah subhanahu wataala da yake Allah yana sifantawa mana mummunai yake cewa wallazina la shaduna zura su mummunai ba sa shedan zur ba sa halartan inda ake shedan ƙarya shedan zur wanda ba shi da asali wa idza marru bil lagwi in suka zo gurin da ake lagau marru kiraman sai su wuce cikin girma da mutunci da dattako suna riko da addinin su malaman tafsiri da suke cewa ana nufin bukuna ne da ke rasoci ba ba wanda ya yi to yana daga cikin kishin addinin musulmi shi kayan koɗi da masu yin bid'o'i kana musu bayani na gaskiya kana tabbatar da gaskiya kana mai kafa hujja da qur'ani da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma tafarkin mummune na ƙwarai su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i wato ba za ka zo ka ce abu kawai bid'a bane har sai ka samo dalili a cikin alkur'ani sai ka samo dalili a cikin sunna sai ka yi ta magata ko ɗaya daga cikin waɗannan idan ka ya soki wani abu wanda ake nema a kusanci Allah da shi to sai a ce lalle wannan abin ya tashi daga kusantan Allah ya koma bid'a to wajibi ne ga mai kishin addini duk inda ya ga bid'a ko ya ga masu yin bid'a ya tsaya kai da fata ba tare da tsoro ba ba tare da shayi ba a kuma yanayi mai kyau yanayi mai daɗi da za ka yi mummune bayani kai ma ƴan uwanka musulmi bayani su gane sha wannan abin da suke ba shari'a Allah bane bid'a ne ba tare da zagi ko tsinuwa ko faɗa ko ɗauko kobi ko ɗauko makami da ba kai muka bayani kana ne tsaye da dalili a cikin littafin Allah da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakan nan kuma duk inda kama ana fanna ko wani fasadi to lalle ka tsaya kai bayanin gaskiya kai bayanin abin da yake ba daidai ba na daga cikin kishin addini ka ba sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam kariya da mazuwa sunna ka ba su kariya ko suna wurin ko ba su a wurin ko sun sani ko su sani ba dukkan damar Allah ya baka na ƙarfi da lokaci da zuwa da fahimta kai amfani da shi domin kare sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama da masu bin tafarkin sunna domin Allah subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin Al-Qur'ani yace wa may yushaqiqir rasula lalle duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shiriyan Qur'ani ya riga ya bayyana masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yaqibin tafarkin mummunai sune sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sai Allah ce wallahi ma tawalla za mu jidinta masa abin da ya jidinta makansa wato za mu bar shi cikin wahala da kakanika yi za mu cikin kwanci da baba nusa hibta hanna kuma a ƙarshen al'amari za mu kome shi da wutan jahannama wa sa'atin sa ta ce mutum ya rayuwar duniya kuma hukumarsa ta zama wutan jahannama to wanda ke tsoron fada ma azaban wutan jahannama Allah ya bar shi da wayansa ko dabaransa Allah ya bar shi da duk abin da ya yi a duniya ya yi aikin banza wanda ke tsoron wannan to kar ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kar ya kauce ma shari'an alqur'ani sannan kar ya kauce ma tafarkin magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan da tabi'ai da tabi'ut tabi'in sune wanda manzon Allah ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum duk addinin da ya koma bayan waɗannan to ya zama bid'a ya zama kirkira a cikin addini daga cikin kishin addinin musulunci shine da'awa a tafarkin Allah subhanahu wata'ala kai da'awa zuwa ga Allah a birni da ƙauye a cikin 'yan boko da cikin masu addini kai da'awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin masu arziki da talakawa kai da'awa zuwa ga Allah a cikin maza da mata kai da'awa zuwa ga Allah ga kanin yara da manya da masu mulki da waɗanda ake mulka duk kai da'awa ka kira su zuwa ga hanyar Allah wata'ala su yarda da hanya su imani da shi su zai wannan hanya ta rika bin aikin Allah subhanahu wataala da dokokinsa sannan kuma mutane da akidoji masu kyau na addinin musulunci da kishin kafin mutane da ibadu nagartattu da manzon Allah ya karantar da kishiyoyinsu kai musu bayani akan tafarki mai kyau a babin mu'amala da babin zamantakewa da kishiyoyinsu kuma ka ba wannan addinin musulunci kariya wannan ita ce nagartacciyar hanya ita ce kuma hanyar mutanen kirki wanda Allah subhanahu wataala ya yi a cikin alqur'ani a inda yake cewa qul hadhihi sabili manzon Allah ka gaya musu cewa wannan ita ce hanya ta shine tafarki na ad'u ila Allah hanya ta tafarki na shine ina kira ne zuwa ga addinin Allah ala basiratin ina kuma yin wannan ne akan ilimi da yake kuma ta ba ni da ni da duk wanda ya tafi na to aikin mu ne duk wanda yake jin shi annabi ne kuma zai bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya tsora maka yin da'awa zuwa hanyar Allah da duk irin daman da Allah ya baka wani yana da ilimi ya da'awa da iliminsa wani yana da dukiya ya da'awa da wayan ya amfani da wayansa wani yana da mulki ya amfani da mulkinsa kowa dai da irin daman da Allah ya basa a irin matsayin shi ya da'awa ya kiranyi mutane zuwa ga addinin musulunci ya haskaka musu ya nuna musu nagartacciyar hanya da ingantaccen tafarki ya bi su domin Allah subhanahu wataala ya ce annabi ya gaya mana cewa wannan ita ce tafarkin shi ita shi ne tafarkin shi ana wa man taba'ani duk wanda ya tafarki na ya ce wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen amma tsaki ya tabbata da Allah ba na haɗin gwiwa da masu shirki ba na haɗin gwiwa wajen kawai a zauna lafiya sai a zo wani yana kira da Allah wani yana shi bid'a wani na do'i da kafartarwa sai a ce dai a zauna da kafare qur'an shi'a wa subhanallahi kaki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al-mushrikin ni ba ni daga cikin masu shirki da Allah ya yi wani musulmi daga cikin alamu da ke nuna akan cewa kana kishin addinin musulunci shine irin yadda kuma za ka ciyar da dukiyanka a dukkan kofofin alkhairi na rayuwa ko na addini cin wannan abin ya hada daga awani ko wa'azi ko tunatar da mutane ko dai duk wani abin da idan ka dan mutsa ka ciyar da dukiyanka addinin musulunci zai ƙara ɗaukaka aikace aikacen alkhairi na addinin musulunci zai ƙara bunƙasa shiga ko'ina to wannan yana mataki kaman sadakatul jariya ne wanda Allah subhanahu ya jawo hankalin mu mai akan kada ki sakaci da shi ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijarin tunjikum min azabin alim Allah ce ya ko mummunai duk wanda yake jikin yana cikin sahun mummunai ba yana cikin sahun kafirai ko basu kai ba to da shi Allah ke yi duk wanda yake shi mummuni ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da addinin musulunci shine daya dayan addini da yake babu wani addini na gaskiya sai shi a ƙarƙashin tafarkin annabi Muhammadu bi abihi wa ummi salawatullahi wa sallamu alaihi to Allah ya kiranye shi yace hal adul ala tijaratin kuna so nuna muku wata tijara kasuwanci ne riba to ji kun azabin alim wanda in kun rike shi zai shiratar da ku zuwa ga hanya in ku da azaba mai radadi Allah ya ce tu'minuna billahi shi ne ku imani da Allah wa rasulihi ku imani da annabin nan na Allah wa tujahiduna fi sabilillahi kuma ku jihadi a tafarkin Allah bi amwalikum da dukiyanku wa anfusikum da rayukanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi in dai kasance ku mummune to ga hanyar da ya kamata ku bi akan wannan muke shelanta mu ƴan uwanmu musulmi kuma muke sanar da su manufa ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a da qamatu sunna a karkashin shugabancin Sheikh Abdullahi Balalau ta zaɓi cewa za ta yi wa'azinta na ƙasa baki ɗaya a garin Zaria insha Allah ta'ala 28 ga wata da 29 da kuma talatin na wannan wata da muke ciki watan Disamba nan da sakin uku kenan insha Allah ta'ala. A kan haka muna sanar da ‘yan uwa musulmi alkhairi zai zake ma wannan gari da izinin da irin mu ba mafi karanci dai ka kyautata niyya ka kyautata zato kai fatan alkhairi kai addu'a a sarari ko a ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a aiwatar da wannan taro na wa'azi lafiya a yi shi lafiya kuma a gama shi lafiya kai addu'a Allah ya amfana da miliyoyin al'umma a sassan duniya da wannan kamuni alkhairi da malamai za su fahimta Allah ya da al'umma Allah ya shirya da mutane da yawa waɗannan kalmomi alkhairi da malamai za su zo su ainihin ke da mana alaiyan sadaka sanan salon wa'azin ya sha bamban da irin salon wa'azin da aka saba da shi a baya domin yanzu salon wa'azin